سورة فاتحة الكتاب مكية آية سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية آية مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله yau ana da yi bashi ya mutu ne da tsirin ƙwararri a yau juma'a wadda ta yi daidai da sha hudu da wata ramadan sha hudu da wata ramadan ya yi daidai da watan turawa ko watan albashi a sha biyar da watan abril ana da yi bashi ya mutu ne da tsirin da wuta masallacin tsirin da wuta ga wankan tafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله ina neman sani ko ina neman sani ka ce a'udhu billahi min ash-shaytani rajim wannan ta'awizin nan mutane ba su kula ba da yawan yin shi da yawa za ka har a samu mutum goma da ta za ka samu biyar wanda zai wada ma a'udhu billahi min ash-shaytani rajim eh ba yi ko ko an yi shi da yawa mutane sun ce rajim ko a'udhu a'udhu ya ce a'udhu yana shaytani rajim yace rajim kenan muna da aiki a nan nan eh, ƙur'ani menene ƙur'ani za a tambaya ce me ƙur'ani ƙur'ani shi ne wani littafi da aka sauko a nan wani sallallahu alaihi wasallam annabi shi magana Allah ce ƙur'ani magana Allah ce da ya faɗa wa mala'iku mala'iku suka faɗa wa ah, suka faɗa wa- suka faɗa jibrilu jibrilu ya faɗa wa sauran mala'iku kuma ya zo ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sahabbai kenan muharin ƙur'ani su dai magana Allah ce magana ta Allah ita ce ya faɗa wa mala'ika jibril kuma malaika jibril ya zo ya faɗa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai su kuma sahabbai suka ci gaba da yaɗa shi a duniya mun ji ƙarfi da yawa to yaya aka yi yahudi mai annabi sallallahu alaihi wasallam ta ne yana ibada a garin Isra'il malaika ya kare Isra'il ya tafi da filgar hira yana ibada a cikin kogon hira kogon hira ruwan ta yi wanda ta maka a nuna ne shi ya ji ya gan shi wani ya je ya iya hawa ya je ya shiga ya gani farko bai iya shiga saboda da wahalar hawa wahalar hawa da ke gare shi wani guri dutse ne da ke gillo da lunguna a cikin shi hawan shi wahala ke da hutu shi annabi ne yake hawa ya koya ibada to in za ka ce za ka hau shi a gajeren misali ka yi minti talatin ko awa guda awa guda yana yawan da suka yi suka rusawa sun gana yin awa guda ka to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake hawa ya je can yi ibada menene lokacin da ya ta'abbata fil gari hira'i yana ibada a cikin kogon hira to ibada sai a ga ibada aiki ne to shi kuma lokacin nan ba a san ko shi ne ba ko ba san ko ba ba ce ba yadda ba ne to ya ce ta abu ya ce a a ya ta hannas ya ta hannas yana yin tunani a cikin sauƙi yana yin tunani yana tunani yana tunani shi da kai har dai lokacin da aka sako mai aya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ina ibada a cikin garin gida wata rana sai jibril ya sauko mu ko ya ga wani mutum ya rungume ni ya ce mai ikara
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم yawa wannan ayoyi cikin wannan sura su ne wanda suka farkon abu na musulunci da yanzu farkon karatu wanda su ne sai su ne wannan ikra ikra to me kuka gane a nan aka ce mai ikra kenan yana zaune aka ce mai ikra kenan me za mu mutum daga daga ya yi girma daga ya yi iya daga ko kuma ya fara magana karatu shi ne ake sa nuna farko abin da zamu mu da yara farko abin da zamu hana su a hada kan su to shi ne yanzu ya nuna a kula da karatu idan akwai aiki a kan mu akwai aiki kila mu daidaita wannan wurin karatu ne ya aiki amma mutane su yi sakaki a kan karatu ballantana maza amma ta sun yi sun yi su yi kada hada mutum yanzu miniya miniya da kokari da tashi da yin karatu ne da shi ne an mushe a cikin karatu ya ce ya ce ma na da kare su duniya shi ne sauran ne karatu sai zai dama ta yi da malamin da ya sauran da shi malamin da kuma shi ne da wurin aka san duniya ne su karatu ma na da kare ni da karatu ya kama shi rungu da shi ya ce karatu ya ce karatu اقرأ دونك نقول اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان هكذا إنه ورقم أبن صار على تشيشين النبي هو طياب ولا صلى الله عليه وسلم يا صورتا ورقم يسلاه تو كانوا دار الهراء سنجي أنسيه wannan ta fara karatu inda kuma an aiko shi maza yace sai na ji an ce mana ya Muhammad in zaka da su da kai ma yake mana na duba musu da arewa da badiyar ba in gaba ko ne na duba kasa ba ko ne na da kai na fi da wani abu su kuke ba to ya musu sai ga da mu ka san mutum da ya tsara ta gida yake saboda duk wanda ya mutu gidan shi kusa da in ka ce ka ce a shan da ya ba shi ko tauto ne ko tauto ne ta yi gidan shi to ka sha mai lai mutane su sai masu ɗaukuwa da zunubin shi ke na annabi sallallahu alaihi wasallam ya gidan ya zo ya tarda matar shi a hadiza ya ce ya ce ai tana ga abubuwan da ya tsorata wataƙila ko hauka zai yi ta ce a'a maka hauka ta kai mutum kirki ne aikin kirki kana yi ne wata wani ce mai kake gani ya ce wani ne da ya kake gani ya ta ce mishi a nan gane kanka a ne bai kanka ya ce ta buɗe kan sai ya ce kana ganin shi da ta buɗe kan bai gani da ta ce kan yana ganin shi da ta nuna mai kaga a nan ma mu za mu ɗauka mu gama ce ɗari da kai shi ne ne masu ɗari da kai amma ma ta tun da kuma da farkon musulunci ba a hada ko wannan kawai ba a hada ko kawai wannan shimfiɗa ce to sai a nan sanda ta ce mishi Allah zai bari ka haka ya ce to zan da ne ko ta ce da ta fara da mutum daga ya tsorata mai sarai in ga ana wata hikima ta wasa shi ke nan ya ce a rike shi a rike shi amma daga baya ce ta gurmin ɗan uwana wanda yake tara sa wanda tara tara yana kiristanci shi kuma balarabe ne suka ta ka tambaye shi ta ce ga ɗan ɗan uwanka wannan ga abin da yake gani menene wannan yake gani haka ya ce me kake gani sai ina ga wani wani abu yake zo da wani mutum yake gani wani lokaci sai ya ganci wani lokaci ya ganci ya mu magana sai ce kana ji ya ce eh ina ji abin ne na zai zo karfin in zai zo kamar da ku karfin abin ne shi sai ce a yace wannan na musu annan musa cikin taura in zai zo annan musa a kai malaika da zai iya kare su haka ne ya ce wannan ya ce malaika ne amma ina burin a ce na yi kwanaki na yi kwanaki zamanin da mutanen ka za su kore ka ya ce mutane na yi mutane ka ai ba wanda zai zo da wani abin da kake da shi sai an gode shi sai an ba shi haka ya ce to saboda wannan kima ne kai mai wa'azi ka yi hakuri in me zai fara kan ka yi hakuri saboda ba ka zo ka ce Allah ya ce annabi ya ce ko rabban Allah shi ke jiki ka ka shi cikin ka shi ta ma ba Allah ya ce za a koyi ka arziki amma in na kai lokaci da zai na kan tuna annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga daga nan zuwa ne ya fara to sai mu tafi daga nan zai kuma ce ya ce sai aka fara ka musu kira da kira sauran da ke sai sauran karatu ka suka hada ya kama su gani يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر
ya zo mutum ya ta wanda kare ba ai ya zo yaro ya tsora ta ko ya ce daske rumi daske rumi rumi alhi ya tsora ta yana cikin bargo alhi sai ya ce wani ya shigo ya ce ya zo mutum ya ta wanda kare ba kun ba in ta tashi wani kullum abin da ake so kullum abin da ake so a yi wa'azi to yalla ba ba
وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين
Thank you. daidai ke in ba tsarin Allah ba zai yi baiwa ba ya yi tsarin wani zina ba shirka kauna cewa kuma kun duk inda sha'anin gurin ke da tsari da wasu abuwa kai ne su da su kuma wani zina bai da wala kan da ta tafi kakka yi baiwa ta makana ma garawa kakka bai garawa garawa da kawai ya kama kwai in ya kama kwai ko ashirin yana so ka ba shi riga ko ka ba shi wani sha in kana ka ba shi sai ka ba shi in ba ka ba shi ba bari mai kwan shi ya kai gaba in ka ci eh, in ka ci kwan shi shari'a ta ba da izini ya kai da idan ka alƙali in baka biya shi ya ce eh kwai na ka mishi ne kuma ga abin da suke bukata na ka ba ta yi kuma sai da shi ka ta na iya kuma ba da wuri ba kwai na ba alƙali ya ce to a kuma ya buɗe shari'a ba ku wani kuma sai dai ne ka sani a kan da ba ita shari'a kullum a yi ta daidai ko ba ta ce da duk ba ta ce ba ta ne to shari'a Allah ta ne ruwa ne kaga za na ibe yiwa mu ne eh wannan bai wa ya ce ne ya ce da kawo ka ga yadda ce a kan ya ce kai annabi an hana ka saboda shi kai a yanzu ma nan da ya kawo ma kwai eh sai aka kai kawai da wani to shi ko na bada sha da shi cikin wani abubuwan ba sha da shi ya ce to kana ji ko no muna cikin kuma ba zai ce da akwai inda zai kirayi iyalansu yanzu wato ƙur'ani ne muke nan can gaba shi ya zo tukun ya tafi bin shi haka haka aka saukar da shi daga sama duniya a wani yanzu sai a kashi wani kuɗi da ake ce da yake ke zuwa aka kashi wani aka ajiye shi da aka ajiye shi a nan kuma yake saukowa tare da wani abubuwa in an yi in an yi wani abu sai a kawo shi ya yi a shara da wani misali aka yi ba aka yi suka sata don can farawo an ce farawo ba a yi sai in ana yi sa a yi sata in yi sa aka yi sata sai a kamo farawo kuma ya faɗi shara'a ta zo abin da za a fara za a ce wa shari'a وسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق براو والسارقة دبرونيا براو دبرونيا دبرون كاماس أتيكي هذا مسلم شرعة دبرون جواب رقم أيك أمين أيك أمين إن شرعة تاورنا تبقى أتدأ أبن لأدري sai shari'a ta zo a rai zo wata zai zo sai a kawo irin wannan misali sai a kawo ɓarawa yake da hannu kuma zan yake da hannu ta zama da mutum shi ɓarawa da ɓarawa ne duka amma kuma sai ka koma wajen da sai ka ga satar da ta isa a yanke hannu don ya saci wani a yanke da hannu a yanke da hannu sai ya saci ruku dinar yau da kuka ruku dinar Cikin da kake shiga, in kai sata ba yake ma sai da ba ba shi a nawa da yara ba ya ba ya ke amma ba ke ne ba ba a ba ke ne haka ya kashi ma ba ta ba in an ba shi kashi isa shi a gaba shi da yara su kewaye da shi so ka san hannun yara sadawa da wata mace ya yi kaza ya yi kaza ba ta wace kowane abin za a yi haka sai a wannan kaga salihu ko sarto zina
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
a wannan mazinaci da mazinaci duk wanda kawai fama a mai gula da kai amma saurayi ba saurayi saurayi in an kama shi kula da kabila a mai ita ba musu gari to ruko ba magidanci ne shi rajon shi zuwa in ya yi aure zai yi shaɗi amma sau da ya mutu to kun gida ne da ƙurani ke zuwa ai ba mun ga cewa an kawo jumlatul wahida jumla guda ana ce shi a baitul izza daga nan ki zama da waƙa'i wani abu ne a kusa a yi ko abu ne a kusa a sai a ɗauko shi haka ya tafi ko yake haka nan kuma wajen satan nan kuma da ya hude ya sa cikin lake da ya sa cikin lake da ya sa cikin lake ashe sarkin an sa mai toka an sa mai toka saboda tsatsa dukkan ne in sa mai toka ko hoda mai tsatsa to an sa mishi sai iya tafiya wannan toka tana da kyau da shirke da tashi da sahi ba su sai mu sau sai mu kira wani mai hudu ya zo kira wani mai hudu ya buga gida ya buga shi ce shirke na da kafatun shi zuwa a yanka ya ce shirke ya ce ya ce umar umar ya kama ne umar ya mushi da dare umar shi ya kama shi a yau aka ce aka yi kira umar yace ina ne mun ce da yau mun da su ina ne mun ce da kare da dare shi ne ya sa aka buga aka buga ba shi ya zai a buga a buga a buga aka buga ya ya babu shi annabi yace to kai ne ku da kai ke ma zan ki da annabi ya shiga zan ki da hannu jibril ne sai kashe in mutu sai sa ka kaga annabi sabu dai ne ya faɗi kaga da yake annabi ya mutu kaga ne kuma yana da kici ya a ce ya yi Allah bai barin shi da wanda ya kare shi ya kare shi kan shi ba a to da yawa irin wannan kici ne lokacin a da ta kici a nan sai dubin da ce ne ba shi ya ya kare shi dai mutum ya tsaye ne kuma yake da ya tsaye ne kuma maka ya yi rinta ya yi rinta kuma ta yake da hannu yana da yana sace sace shi ya rana ke kowa gida wanda ta shiga da kasa ta san da kawa da ne to kaga abu yana zauwa tare da dalili a suna zauwa tare da dalili an san ko shi Qur'ani jumlatul wahida jumla guda yana da sura ɗari da goma a tamanin da uku a makka a makka ta sauke a talatin da ɗaya kuma a madina su da suka sauke wanda ya suka sauke kowane kuma a cikinsu akwai akwai nasu akwai masu akwai wanda ayon da an share su ba sa aiki akwai kuma a'a wanda ba share su ba su aiki akwai wanda ke a'a akwai sa a rubuce amma an share shi ba su akwai su za su ba wanda su wajen bincike ne da za a yi a gari amma yau da da turai a kasu to duka aka faɗa a nan sallar jama'a aka faɗa shi ne kuma jibril da zai kwanta ba ke nan wani ƙwararri yake jimlatul wahida ya ba shi ta kuma yana ba da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ƙare ta su farkon bakara ya kaga ga ta wanda muke ciki ai a wannan tashar ba mu dina ce ta wata tsuwa ne kuma ma'ida ba ita ta ƙare kuma haka to wanda zancen su da yawa da mutum ya fatiya sun ta fatiya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
godiya ta tabbata ga Allah wani kuma kuma tun daga a'udhu billahi min shaitanir rajim da dabara a'udhu billahi ina neman tsari da Allah ya tsare ni da shaitan daga shaitani rajim abin korewa daga rahamar Allah kullum aka ce yanzu a karanta Qur'ani karanta ta'awuzi sai kuma bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai kyauta mai jin bismillahi da sunan Allah الرحمن من كوتا الرحيم من شنكي وكما الرحمن من رحمة ومن كتب رحمة كتب رحمة godiya ta tabbata ga Allah ubangiji shi ne kuma ka zan kai wannan kaga ar-rahman da rahim ka gan ta ce ya zo maka da ni yace maliki maliki yawmiddin yace Allah maliki ko maliki ka ce maliki yau mutum ko maliki yau mutum mai iko ranar sakamako mai iko ranar mai iko ranar sakamako ba akwai mai iko ranar sakamako akwai mai iko ranar sakamako kada da wanda wannan mai iko ranar sakamako mai iko turin sakamako mai ikon ranar sakamako duka ranar yanzu shi ne an kare ke ko kuma da ya ci gaba da cewa إياك نعبد وإياك نستعين iyaka na abu gare ka muke bauta wani iyaka na sa'inu gare ka muke neman tudu iyaka na abu kaga nan dukkan mu ba a makaranta mu malaman yara inda muke shan wuya nan duk wanda ya ce na abin ko ku ne muke san ko ku kalli ya ake duk mafi yawan yara ko mafi yawan wani su ne shan kasa na abin na abin na abin duk wani wata ko kana a cikin wani yara manyan ma malam a amalin a rayuwa to wanda dan ana ka ana kama iya ka na haru wani ya ka na sa'in da zai ka muke neman taimako mai duk girmamawa ce da haɗaɗɗuka da alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in za ka roke shi ko je ka roke shi اهدنا الصراط المستقيم Allah ya Allah ka shirya da mu siratal mustaqim hanya madaidaiciya kar ka tsora ma hanyar shanu ku yi hankali ko mu yi hankali ku duba ga duniya yanzu yadda take rikici ya yi yawa hanyar shanu sun yi yawa Sha- shanun shanaye shanaye hanyar kowace shanu ko da hanyar ta kowace da hanyar ta wallahi ku yi hankali haka akwai akwai tsoro akwai tsoro a yau. zamanin ne ga hanya ta sadarwa ta gani ta gaugawa abubuwan mutane ce a lokacin guda za ta zama duniya in kirki ne a lokacin guda to ne ya ne hankali ne hatta kuma wani alƙidi na sarautar musulmi mu yawaita wannan mu yawaita hidimar sarautar musulmi in ba haka ba ne ne ya rufe mu gani mutum da kyauta a yanzu nan da akwai tashin hankali Allah ya ci gaba
صراط الذين أنعمت عليهم
صراطا حيا لك شريتا حيا لك وانت انعمت عليهم وانت كاي نعمة متانا قري متانا كركي كاي نعمة كاس الله يروى ما كان وانا عليه شيء قالوا وقلنا ذلك نتبع غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنت تبشير وأنت أنت تبشير وأنا قوارون وبعضتكم وبعضهم سنتي وده شريته صراط المستقيم أنا وليتك صراط الذين أنعمت عليهم أنا من تبيهم بديت غير المغضوب عليهم شيبا من عليهم ولا قوارون وبعضتكم وأنا هذا مكتوب شريته يا الله فاتحة الكتاب أنا سوى فاتحة الكتاب ana ce wata umar kitabi ana sunayen ta da yawa ke da wannan sura ce wadda take ita ce mai amfani da yawa ga mai karatu eh a ci gaba da yawan karatu wannan ci gaba
سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين to sai mu duba Qur'ani ga shi ya haɗu wanda za a fara daga nan gama shi da mu aka fara sai aka fara zan san harfa harfa ne ya ce alifun lam mim kowanne a gajeren misali gajeren takaita in ka ce alifun lam mim duk gudun kowanne yana da ɗaukan harafi yana ɗaukan lada kowane harafi ba ga uku wannan kaga nawa ne talatin kaga ya yi sa'a wannan a kaɗan ne da kake bismillahi rahmani rahim sha nawa ko kana da wani yin sha tara na yau nawa na goma goma sau goma sha tara
Ɗari biyu ba goma.
eh wannan ga in ka wada haka kana da to ina wanda ya karanta shi tun daga abubu ne ya ga wannan shi zai ba mu karin ne ka shi zai ba mu karin ne ka shin dan Allah na tambaye wannan cikin mu wa aka mushi da kariya da tashi musulunci oh ha kawai da baka tashi da zama musulunci Ka ga nema ce babba.
kuma a nan cikin mu kowanne mafi yawa sun shekara ashirin suna sani sai kuma kowanne da su wancan ne tashi a wurin wani mashi yana sanda tafiya eh tana sanda yana sanda shi to inda muka zamanto ba mu iya wa batiyar nan ba mu san ba faruwar sallah ba mu san ba sunnar sallah ba mu san ba mustahaba ba mu san ba da alwala ba mu san ba sunna alwala ba mu san ba sunna wakanta duka wannan ba mu san su ba me za mu ci Allah ba yanzu dai a tsere ma nan zuwa za ka to me muke me muke ne ba mu yarda mu shi mu yarda da karatun ko annabi ne mu yarda da shi ko qur'ani ne mu yarda da shi don me ban wani ni tunani ne kowa ya tunani a kai shi kuma kowanne a kama shi a yanzu ne ta kama mu kowanne a kama shi wannan mutum ne tunani ne ne kowa a gida ne me yasa ne karatu da yawa za ka samu da ya zana mu da shi sunna da Allah sallah mustahabi makaruhu mutalaka tajriba a yi shi ya kawo wannan a wajen shari guda ba a wajen fikin ko to na san tauhidi mu zo tauhidi wanda ake so an wanda farko abin da za a fara karatun tauhidi eh la ilaha illallah muhammadu rasulullah tun da kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba za ku kuma rota ku kowa ku ba ne ko mun ta zuba shi sai abin da Allah ya ce sai abin da Allah ya ce kun ba ku sai ku an zuba ku ne to wannan abin eh wani kunya ta gane shi wani yana son sirri kunya ta gane shi wani kuma tsoro ta gane shi wani matar shi ta gane shi wasu iyayen shi ta gane shi na ga wanda yake ya rike hannu a sata matar ta baya eh ya ta zai shi Allah Allah ba ka bari ya sai wata kin ta ba Ya lalace.
ya lalace
Wato ya ya lalace lalace. Subhanallah.
sai wance wance kuka so ne ke nan
Allah shi gata.
wani ba shi ne zai gani ne ba ba ki zo to ba an fasa Allah Subhanallah.
ke wannan yanzu mu abin da za mu tashi a yi kokarin karatu karatun nan addinin nan ba wallahi jahilci wa hakuri ne ake ba mutane hakurkurtawa ne a ce idan ido bai ne ce ido ta je ne ta daga wasa ana ba ka hakuri ne amma ba ba aljan da ba ku shayi kawai hakuri ne ake ba mutane a ce ku yi hakuri ku yi hakuri kaga wani tilasta mu tashi tilasta mu tashi mu nemi ilimi wannan yanzu tilasta mu tashi mu nemi ilimi in dai muna son aljanna in dai muna son aljanna shi ne mu zo bayan Allah da kwarai mu yi imani shiga shikan imani ko shiga shikan musulunci har ce za ka yi makka daban da sai kuma wajen shiga shikan musulunci har da gwamnati wani ya ce wa ya ce shiga shikan musulunci za ka zama ya ce ka sa yankin zariya ya ba mu salamu su ne shiga cikin musulunci kan da sun shi ko ya kai shekara hamsin yana sallah to wannan ba haɗari ba ne babban haɗari ne gare mu kenan mu aiki ya tabbata da mu kai in muka rantance wannan abin da wannan mutum da ke wasu sai muka ce a fatiha muka yi da ko mutuwa a nan da ne guda uku a rabu sura ta fara zancen harfi guda uku sai ta ci gaba da cewa zalikar kitab larai da fi zalika ta zalika kitab wannan littafi wani littafi ne a da zai kawo mu sannan zalika kitab ka zo da littafi ku ɗauki gindin daga nan ne za mu ɗauki gindin mu tare da shi tun ya tare gindin ne na zai haka sai ka tattara duka zalikan kitab ka ga wannan littafi labarai da fi ai babu shakka babu kokonto da gurin Allah ne zai ce ka yarda in ta ce a'a bashar ya koya mana ka ce wai bashar ko ka ce a'a wai ya koya mana ka ce babu babu Allah zalika lillahi la ba shakka babu kokoto da wurin Allah to kuma shi wannan da tayi huda shiriya shi da tayi wannan huda shiriya shiriya gawa hudan gawa lokaci shiriya ne ga masu ƙaramin huda wannan shari'a ne lilmuttaqina da masu tsoron Allah in kana tsoron Allah zai shirya da kai in baka tsoron Allah baka cikin kana ne idan za mu nemi masu tsoron Allah ne za mu nemi sa Qur'ani ila su sai ka tsaya ne الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ك... وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Thank you. الذين يؤمنون بالغيب سنة سكة بعد جزء على عالم تجيب أي مجتمع الجنة مجتمع مجتمع أما من يبقى من يبقى من يبقى ومن يبقى من يبقى من يبقى من يبقى من يبقى الذين يؤمنون بالغيب سكة بعد جزء على عالم تجيب ويقيمون الصلاة سكة بين الصلاة تو الله وعندكم ذلك أنت إلى ساعتين الصلاة musan barilla ta sanna ko musan ne a nan sai ka ne ko da sai kun ba ku ta ko ba shi ba sai nan to ka abu ɗaya in ya kurce ka ne ba ka zuwa ba kai ba in ba sai ta kana hoton ba na ka a san dai da kaso da hoton ba na kai ne kai ka san a san yace
ومما رزقناهم ينفقون kuma abin da muka arzuta su suna cidawa a bisa bin Allah abin da muka arzuta su muka ba su suna cida su arzikin su duk suna cidawa a kan bin Allah ba a tsalla ba ba zuwa kaɗe-kaɗe da raye-raye ba suke ba da a'a suna cidawa a sha in ka kana wannan to kai ne in ka ga baka wannan kai ba abin baka ki cida to ba kai ne kar ka tsara musu har da wannan zina والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك سورة suka ba da gaskiya da abin da aka sabtar da gare ka a nan sallallahu alaihi wasallam da daga sharhohi duka da abin da aka sabtar da cikin wa anzala min qablika al-kitab da aka sabtar maka da littafin wannan Qur'ani wa anzala min qablika da aka abin da aka sabtar da tun gabanin ka da daga at-taura injila zabura sun bi ibrahim
وبالآخرة هم sun يوقنون sakan kance sun yarda sun ba da gaskiya da ranar lahira in kana shakka kana ibada da shakka wa kanka in sun ba da gaskiya da ranar lahira أولئك على هدى من ربهم
wannan su ne suke kan shari'a ta ubangiji na musulmi kuma وأولئك هم ba ai wannan المفلحون suna alfahari su ne masu samun rabo gobe ke wannan kaga ɗin ke to a duniya ku ko muku muku ne eh da mummunai da kafirai da munafukai su ke da eh cikin nan kowa yana ciki kuma iya ku kuma ku mu wani su da ba za ku yi ne ku munafiki in dai kai ba ka cikin mummunanci to ma ka ɗari imam to mutum yana munafiki kuma ka ga eh, ba ka ɗari ba ne da yi mutum ba ba ba mai ne Allah sa ya ce shi ka ɗari kenan a cikin uku wannan a cikin wannan uku ai abin da muke so mu yi ne ka zaune ne in ba haka ba ka ba in ba ka munafiki to za a yi zancen da muke yi muke dokuwa a rayuwa muka yi zancen littafi da ba mu ba ka yaba harafi muka yi zancen bayan harafi sai muka yi zancen littafi muka ga ba shakka kuma yi muka yi zancen shari'a kuma yi muka yi zancen shari'a wanda ta akan sun zanto a kan imani bai kuɗe ke yanzu masu imani ne muka fara masu tsoron Allah su ne muka fara to ba mu da kafin sai ko ko mu kafin
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
yace in da zina kafaru kaga wanda suka kafirci su kuma wanda zan can kafirai ne mun kare mu ne fa da kwarai za mu kare amma mu ida ba mu nan kaɗan ne muka wani ko ka hana mu ibadar rahman da zina da su وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
suna da yawa wala yawa gare su ba ka yi ba nan da su ga suna in kana in kana kana cikin wa'annan kai ne da kirki in baka ciki kaka ne kaka amma sha Allah ko Allah kiyin kare ba wallahi gaskiya ne haka mala'ika kuma da dabbobi na bakin karfe shi ne masa ka san yadda ake kauko ya san kauko in yana ban ruwa wata bako ta da ta ta shiga kwamanka da san za ta kira wata
koma baya wanda ya shigo din ne da dabbobi na bakin karfe shi ne masa ba ta bakin karfe shi ya kawo kwamanka in ya ban tsawon mai yin kamar ya ce abinci yadda shi mala'ikan azaba shi mala'ikan azaba yi azaba take da daɗi kamar kai yanzu ka samu kaza to aka tsoro ta aka gyara ta aka kawo wannan kana ci shin dan Allah kana tunani da rai ne a'a kawai lafiya da nake ba kana kuriya kuriya kuriya ta kawo ba ka tuna ba to haka ba zai ɗauke a wannan shi ne wuce in ya damba za mu iya gani
ولهم مقامع من ana حديد dunguzu na bakin kanki na bugu dunguzu matsala bakin kanki shi suke zuwa haka za a mutu a jikin kuma karanta mu ne ko ai ima- Allah ya imana
Allah shi ga wata ba
to yanzu to a to mu yi da faru mu yi da faru sai mu fara na wasu gaskiya yanzu gaba da cewa na inna da zina kafaru kaga wani suka kafarci sawa'un alaihim anan ka gargaɗe su an lam tunzirhum ko baka musu ba gargaɗi annabi la yu'minu rasul ne ne imani imani yana da yana zo kuma imani ne ba su ba da gaskiya shi imani ake so da su wasu atamallahu ala qulubihim ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله Allah ya yi miki ya rike ala kulubin da masu kata ko zuciyarsu ba ta ɗaukar abubuwa da ke wala sanin jinsu majiyarsu ba su jin abin kirki da ya yi wala amsani ba su yi gani da kirki sai ku sha wa agaji ya tafi riki a cikin shi da yana wala kuma samun ajiyar da ke sa zaba wata kirki to wannan ayoyi na hukumu duka wadani yanzu wani za mu tashi munafukai shi ne dogon wani nan nasi za mu tashi a cikin wannan shi ne munafukai wannan kuma kafuran ne ka da ka ce ina da gina kafarin sababin da zai yi wani zarfa a wajen jirgin layi mafi yau saboda ta manna a wani kudi ne allah ya yi suka kasu ba da san da irin samun jiyansu ba da an samu ba da samun da nan su ne shawa akwai agajin tare ولهم عذاب عسير عن رزق الله وإيمان لا يؤمنون إسمار بالله شيء صار كذا كذا هو وند بيبان بالله يا رب تشكر إيمان من بدا شكر شكر إيمان من بدا شكر وند بيبان بالله وكان يتوقع منه Wasa bayan na a tsaye ya san wani da kuma sama. إيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بخيره وشره وخيره wannan su ne tashin hankali wannan da ya kaddara wannan da kaddara shi ne tashin hankali ba da gaskiya in kuma ce menene imani sai ka ce ba da gaskiya ba da gaskiya yarda da ba da gaskiya shi da addini billahi ka yarda da Allah akwai shi Allah akwai shi ba babu shi akwai wanda za su ba shi da wanda baka gani baka shaharawa baka ne baka gani shi baka yawo ba ba ya kan shi baka wani ba babu shi kaji wani dabara ce za a wa musulmi a nuna su ba haka daga wani shi ne in ka je in ka yi yawan ko tunani ne da kariya ce imani kawai ba ni gaskiya ba da gaskiya da kayar da zuciyarka ta yarda ka yi tafada da zuciyarka da yarda da wannan ka zama mutumin inda akwai amara da musulmi ina nafsa إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي
zuciya mai umarni da su a wurin nan su da na kiyaye a wannan wurin ba haɗari muke da kuɗi tare na da muke da kuɗi yanzu sa sa sa kusa da ɗan da ka muka su ne ko ba mu da na da kuɗi a wannan wurin inda na su da ma da kuɗi su ina ma da kuɗi ina ko kuɗi ce ina nafsa ya ayyuka nafsa يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
kowa na so wata amara da su wannan ko mutum da yin nan akwai rawa ma tana can kuma tana nan ولا أقسم بالنفس اللوامة ita ma tana nan to yanzu da wanda muke so wanda mai yin nan ya ta wannan su ya ke da wanda mai yin nan ita ne da rabiki ta da kalmar biya wanda mai yi ba da rukuni jannati Allah ya samu da ciki Amin.
ina ga ya kuka ce shi ke nan sauran mutum ne
Kuskure ɗaya ta kama da ƙarfi. Amin.
Amin.
Amin. Amin.
آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
آمين وسلام على المرسلين والحمد لله